salawala rasulullah ya ce nasbul fil mubare to kafin mu shiga ba abinda za mu fahimta kunga muna da suna mun ce a jaza'ul jumla a baya guda nawa ne uku suna aiki harafi ko? to mu fahimci cewa da suna da aiki sun yi ishtiraki a cikin abu biyu kuma kowanne sai bambanta da abu daya sun haɗu akan rafa'a da nasba sai fi'ili ya bambanta da jazma kamar yadda suna bambanta da jarra babu fi'ili majaruri ga baki ɗaya inda fi'ili ne babu majaruri kamar yadda babu suna majazumi babu ko haka ne to to kenan menene asali a wajen suna da aiki me asali a wajen su kawai rafa'a asali a wajen suna marfu'i ne asali a wajen aiki marfu'i ne ba za su zama mansubai ba sai idan nasib ya shige su fi'ili ba zai zama majazumi ba sai jazim ya shige shi suna ba zai zama jaruri ba sai jar ya shige shi wannan ka'idar mu fahimce ta to shi yasa nan sai yake cewa nasbul fi'il mudari kuma kada kuma ta mun faɗa a baya za mu zo na gaba amma ya kamata na cikin ƙwaronmu akwai abin da suke kira alƙabul irab da kuma alamatul irab kullum mu rika fahimta wannan abubuwan kaga in za ka ce laƙabobi na forces ka ce soja ɗan sanda custom immigration kaga wannan alamomi ne ko laƙabobi ne laƙabobi ne to sai alamar su sai a ce maka alamar soja shine ka ganshi da kaya iri kaza alamar dan sana ka gashi da ganshi da kaya iri kaza alamar custom da kaya iri kaza to abin da yasa nake faɗa wannan mu abin da muka saba a karatun allo don ma muna ce mata rufu'a kuma a hali gaskiya ba rufu'a bace sai a ce masa rufu'a ko a ce tafiyar kura ita ma rufa'a ko tafiyar tumaki ina isa isa wata iri ce tafiyar tumaki wata ce irin tafiyar ko to Allah ruwa asiri to saboda haka yanzu zai nuna mana yadda ake yi wa fi'ili mudari'i yawa ka san rufa'a kofton tun da rufa'a ba ta saba damma wata a cikin wata shi suke cewa tafiyar tumaki wata akan wata tafiyar kuraye ma'ana tumaki in suna tafiya za ka ga wasu suna shiga wasu kuraye ko ba sa yarda da juna kowace tana bayan ya uwarta haka suke shine raji suke cewa wa qabla hurufil halqi rakabtahuma wa qabla ma siwahu atba'tahuma idan kafin huruful abin nan huruful izhar idan dammomi sun zamo kafin su ne rakabtahuma sai ka dora wata akan wata wa qabla ma siwahu atba'tahuma in ko kafin wanda ba su ba to sai ka itba'i shine ka shiga da wata cikin wata to shine a'a tafiyar kura ita ce izhari misali haka ko kuma mai irin tamu tafiyar kura kenan tafiyar tumaki to ba za a yi dora akan ɗaya akan ɗaya ba sai idan daga su sai harufin izhar shi ne kita wa ƙabla hurufin halƙi rakabta huma wa qabla ma sayu atba'tahu ba shi ne tarkibin ne tarkibin ne to mutu gaba to abin da ke so kenan idan muka ce nasba laƙabi ne na li'irabi to amma za ta zo ta samu alamomi alamomin nan za su zama ba ɗaya ba biyu ba duk ta zama alamar nasaba to sai ya ce mana mu duba can alƙa'ida sai ya ce mana yun sabul fi'il mudari yun sabu alfi'il mudari'u ana yi wa fi'ili mudari'i nasba mata sabaqahu adun nawasibil arba'ati yayin da ɗaya daga cikin abubuwa hudu masa nasaba ya gabace shi wahiya allan idan kai kowa ya hadace shi a yanzu allan idan kai ba shikenan ba to sannan wayannan akwai wanda zaka gani akwai wanda kaddara su zaka yi kamar yadda zamu zo nan gaba yanzu irin lokacin zaka zo a abin nan lamar juhud kaga ba za ka ga an karraba hidai ka kaddara ta ko kuma kai misali ko lamar ta'alil da sauransu mun gane ko to kenan fi'ili mudari'i mun ce me asalin sa wato me asalin fi'ili mudari'i marfu'i asalin sa marfu'i ne to yanzu abinda zai cire shi daga asali shi za a faɗa maka wato ku duba daga cikin hikiman malamai domin idan ka rike abinda zai fidda shi daga asalin to duk in baka gan shi ba to yana akan asalinsa to kenan ana yi masa ana yi wa fi'ili mudari na saba da ɗayan abubuwa guda hudu ko dai an ta shige shi ko lan ta shige shi ko kuma kai ya zama ta shige shi eh idan kai na'am ko idan ta shige shi sai yake cewa al'amsila uridu an uhsina sibaha me shahid anan uhsina asalin sa uhsinu uridu an uhsina kenan wannan an ce ta mai da shi uhsina ma'ana ina so na iya linkaya arju an ya'tadila al-jawwu kaga ashe ya atadilu ne me yasa ya zama ya atadilu saboda an tashige shi yasurni an tazurana kenan ashe tazuruna ne me yasa aka ce tazura saboda an tashige shi in muka duba wannan ɗaya biyu uku duk an ce ta yi wannan aikin to in muka koma daga hudu zuwa na shida lan akziba kenan ashe asalinsa akzibu ne lan ne ta zo ta cire shi daga akzibu ya zama akziba lan ya fuzal kaslanu babban magana lan ya fuzal kaslanu ana dacewa? malahai ana dacewa? kai ba sosai ba dai Allah ji gaba da isa wa iliya ya ce na lura cewa musabakan nan kawai wato sa'a ce ya ce kai amma akwai tilawa kaga dole a shi akwai dalili ta saboda haka ne ke nan laifu da kaslan sai kuma ya ce lan adribal qist lan adriba kaga ashe adribu ne malam haruna me yake bambanci tsakanin alqittu da alqittatu eh namiji shi wannan da ba takuri namiji ne in aka sa takuri mace ce hasan haka ne abin ko? haka ne mana adamu? yakwa eh karama yawwa kaga an kara takurin sai ta kara girma na'am mufti diyar kiyawa eh eh to eh to alqitatu shi kuma fa ha ku bari amsa alqitatu fa a ai kan daidai kake ba kai kuskure ba amma sun shi kanto alqitatu fa sai ka ce jam'ul jam yawa shi kenan ashe kaga wato takurin ba girma ke kara mata ba yawa idan aka yi takuri guda ɗaya ce to Allah sa mu dace to ta sai na bakwai sai ce idan tuqima indana ku duba idan tuqima indana kenan tuqimu ne me yasa ya zama tuqima saboda an kawo idan sai ce tujibu bidhalika man qala sa'zuru madinatakum wannan amsa ce ga wanda yace zan ziyarci garin ku kaman wani abokinka sai yi maka waya yace fulan sawfa azuru madinatakum sai ka ce idan tuqima indana idan tuqima indana ashe shi wannan idan da take shiga ta yi wa fi'ili mudari'i na saba ta halin amsa ne halin amsa ake ake yin amfani da wannan ba fara magana ba mun gane ko to sai ki tuma idan tarbaha tijaratuka kenan kasuwancin ka zai yi riba tujibu bidhalika man qala sa'kunu amina wannan ka bada amsa ga wanda yace zan zama amintacce sai ce idan yafsudal hawa'u tujibu bidhalika man qala sa ughliqu an-nawafil kana amsa ga wanda ce zan rufe tagogi ga baki daya ce a to shikenan iskan zai gurbata ya zama ya lalace to shikenan idan tana zowa jawabi na wato ainihin magana mai magana da yace maka zai yi kaza sai na goma zuwa sha biyu sai ce ji'itu kai ata'allama خرجت كي أتنزه أتألم كي أخدم الوطن kenan kai kai dinnan ita ce ta sa akhduma ta sa atanazzaha ta sa ata'allama mun gane wannan ko to sai abu na biyu jazmul fi'l mudari yawa fi'li mudari jazma sai mu duba tan ka'idar sai yake cewa alƙawa'id saboda ba gaba ɗaya ba ce sai ce yujzamul fi'lul mudari'u a mai nuska irin tawaye zai iya gyara wannan sai ce yujzamul fi'li a a yujzamul fi'lul mudari'u ai babin da muke ciki kenan ko shine muke babin da muke ciki kenan idza sabaqahu harfun jazimun ana wa fi'ili mudari'i jazama idan harafi mai jazama ya gabace shi kal hurufil atiya kamar harufan da za su zo wa hiya sune lam wala annahiya wa in da lam da la annahiya da kuma in abu na gaba to ko da yake to ba sai mun faɗaɗa sosai ba to anan kun ga da yace la annahiya ashe akwai nafiya ita nafiya ba ta canza fi'ili mudari amma ita annahiya ita ce take canza shi yanzu wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah ko la ya'buduna illa Allah wa la ya'buduna al-ghaibu sha ya'dukulula sun saka dago to to yanzu wannan wace irin lace malam zai dai ne wace iri ce la ta'buduna illa Allah nahiya ce ko nafiya la ta'buduna eh nafiya ko nahiya nafiya kaulan wahidan to shikenan nafiya ce kaga ba nahiya bace wa qadara rabbuka alla ta'budu wannan wace iri ce kaga wannan nahiya ce kaga waccan ba ta canza shi ba wannan ita canza shi to dole sai mun fahimci sanar da bambanci a kenan to sai yake cewa nabi nabir yace lam walan nahiya tajzimani fi'lan mudari'an wahidan yace da lam da la nahiya suna yin jazma ga fi'ili mudari'i guda daya wal harful awwal yanfi husulal fi'li fil madi harafi na farko shine lam yana kore tabbatar aiki a lokacin da ya wuce yanzu idan ka zo ka ce hal da kala amurin sai ka ce lam ya dukul kaga a lokacin da ya wuce kila yanzu ana cikin maganar nan yazo bai kore yazo nan gaba amma da kace lam yadkhul shi da suke cewa lam harfun nafiyin wa qalbin wa jazmin to sai ce wasani yanha an amal fi'ili amma shi na biyun shine la hana ai aiki yake yi mun gane ko to lil fa'ida me bambanci tsakanin lam da lamma in ka ce lam ka kore abun kuma ba ka sa ran zai yiwu amma in ka ce lamma akwai sa zuciya yanzu da aka ce hal da kala amurin sai ka ce lamma ya da kul har yanzu bai zo kenan akwai sa rai amma in ka ce lam ya da kul to ba fa sa ran zai zo duk korewa suke amma bambancin su shi wancan ba sa rai wannan kuma da sa rai to sai ya ce sai wancan suke cewa in tajzimu fi'ilai ne ita in tana jazma ga fi'ilai guda biyu wa tufidu anna husul fi'il awwal kuma tana fa'idantar da cewa tabbata aiki na farko sharqun fi husul fi'il thani tabbatar aiki na farko sharadi ne akan aiki na biyu kenan in na farko bai yiwu ba na biyu ba zai kasance ba kamar yadda zamu gani to wannan kaidodin gaskiya ko mutum bai haddace su harfiyan lafzan ba to gaskiya don ga haddace ma'anar su wato ku gane harkan abin da ya shafi qawaidul arabiyya din nan da wannan qira'at wallahi yana buƙatar haddace abubuwa da dama kai abin da in baka haddace shi ba zaka ta kokarin isa ya zare sa ba zai iya zuwa ba kuma dole ne sai kana iya hararo abubuwa to sai sai al'amsila lam yahfaz muhammadun darsahu kaga yahfazu ne amma sai aka ce lam to kuma ku duba an ce lam harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin me harfun nafiyin ma'ana tana kore faruwa abu wa jazmin kuma sai ta daure fi'ili wa qalbin kuma ta juye fi'ili daga mudari zuwa madhi ga shi ne mudari a mata juya shi ya zama mazi to kaga da kace lam yahfaz kaga magana ta riga ta wuce kenan ba maganar nan gaba ake ba to sai ce lam yanqati nuzulul matar kaga yanqati ne sai lam ta mai da shi yanqati lam yaqbid ahadun ala lis kaga yaqbid to a nan kamar yadda muka sani af'al din nan akwai wanda yake karewa da hurufin illa ko kun ga shi ba daure shi za a yi ba menene alaman jazaminsa a share harafin ƙarshe lam yaksha wa lam yaksha illa Allah kaga ba za ka ce wa lam yakhash sai dai ka ce wa lam yaksha alaman jazuminsa ka shafi harafin ƙarshe kenan duk wanda ya zamo harafin ƙarshe huruful illa ne in wajen malaman tajwidi ne ka ce huruful mad in zama huruful mad ne to kawai sai ka share shi kenan ka jazume shi to to sai la sai ce la ta'kul wa anta shab'an la ta'kul wa anta shab'an wannan dai sai mai shi amma talaka inda ya samu ai kaga ba zai wasa ba la ta'kul kaga ta'kul ne sai aka ce la ta'kul la tukfir min ad-dhahik kaga tukfiru ne aka ce la tukfir la tusri fi sayr kaga tusri'u ne to sai yace in taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa hawa'uha kaga in tafta in ka bude tagogin daki to menene jawabu shart yatajaddad kun ga shi yasa ce maka samuwan na farko shine sharadin samuwan na biyu kenan idza lam tafta la yatajaddad to kun ga yace in tafta wannan shi ake cewa fi'il shart shi kuma ya tajjadar shi ne jawabin shart mun gane ko? to sai ce in tajlis fi madaral hawa tamrad kaga in tajlis madaral hawa tamrad tamrad in ka zauna inda iska take abin nan to zaka rashin lafiya ta hura ka in tus'in in yusafir akhuka tusafir ma'ahu to wannan dai duk mun riga mun gane su ko to shikenan to mai na ƙarshen shikenan sai yace raf'ul fi'l mudari sai yace alqaida yurfa'ul fi'l mudari'u idza lam tasbiqhu adatun min adwatin nasbi aw al-jazm shikenan ya maida ka asali ana yi wa fi'ili mudari'i idan wato wani sunadari daga cikin sunadarai na nasaba ko jazma bai shige shi ba kawai shikenan kaga sai ce tatirul hamama kaga tatiru baka ce tatir baka ce tatira ba saboda ba dalilin yin wannan ya'um ya'udu shi ma ba za ka ce yau to shi kenan kaga ya udu malam hamud yanzu wannan ya udu din idan da jazimi zai shige shi ya za mu ɗaure shi lame ud ba ƙarshen ake taɓawa ba to shi wannan da yake ajiye ne ko to shi ke sai ya zama an share harfin illa na tsakiya kaga lami ud ko to to kaga tasiru suhub kaga ba a ce tasir ko tasira ba yanzil matsar ya tsurul gubar ya hukumar ƙazi don nan babu wanda aka daure to wannan shine kaidar da kawai zamu rike fi'ili mudari asalin sa marfu'i ne in nasib ko jazim ba su shige shi ba Allah ya samu dace to na'am eh ban ji ba